تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه كأنه ولي حميم وما يبلغها إلا الذين صبروا وما يبلغها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون
الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكمت فصاحته الخطباء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتضى معلم الحكمة وهادي الأمة أرسله بالنور الساطع والدياء اللامع صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na juma'a daren asabar 17 da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da bakwai wanda ya dace da shida da watan uku watan maris miladiyar haihuwar annabi isa ɗanna na maryam idan tarihi ya inganta shekara dubu biyu da ishirin da shida miladiya ci gaba da tafsirin ramadana da muke gabatarwa a wannan masallacin mai tarin alkhairi da albarka na darul hadith da yake wannan unguwa ta tsimitau a babban birnin jihar tawa a wannan ƙasa ta mu ta nijar wanda wannan shine darasi na sha bakwai a jerin darussan tafsirin ramadana wannan shekara kana kuma shine darasi na shida a cikin suratul fathi wanda ajiya mun kwana a aya ta sha shida a wannan sura ta fathi fadin Allah subhanahu wa ta'ala قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما yau za mu tashi daga aya ta sha bakwai in Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara muna roƙon Allah ya sanya alƙur'ani ya zamanto hujjatan lana la alaina ubai subhanahu wa ta'ala ya taimake mu da taimakonsa ya kare mu da kariyarsa ya sanya mu wanye lafiya arama sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار wa man yatawalla ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa laisa alal a'ma harajun wala alal a'raji harajun wala alal maridi harajun ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما التي ليس على الأعمى حرج babu laifi wa makahu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabta da tik tafiyar idanunsa guda biyu wala alal a'raji harajun haka ma babu laifi wa wanda yake gurgu wanda Allah ya jarraba da rashin lafiya na gurgunta wala alal maridi harajun kana babu laifi wa wanda yake baya da lafiya yake jiya duka waɗannan mutane guda uku Allah ce babu laifi dan ba su fita wajen yaƙi ba na farin Allah subhanahu wata'ala ya kawo al'a'ama shine makahu wanda Allah subhanahu wata'ala ya jarrabta da rashin lafiya na makanta ta tafiyar idanunsa baya gani to Allah ce makahu dan bai fita ba yaƙi to shi Allah ba zai kama sa laifi ba kana gurgu wanda yake da gurgunta dan bai fita wajen yaki ba Allah subhanahu wataala ba zai kama su da laifi ba haka rishin lafiyan da mutum ba zai iya fita ba ya kama mutum to Allah ce ba zai kama sa da wannan laifin ba sai ya ce amma wa may yuti'illaha wa rasulahu duk wanda yawa Allah subhanahu wataala da'a wajen yin abinda Allah yake so da barin abinda Allah baya so da kuma yin abin da annabi yake so da barin abin da manzon Allah baya so to Allah ce yudkhiluhu jannatin sakamakon da'a wa Allah da bin umarnin Allah da umarnin annabi Muhammad shine gidan aljanna wasu koramai gonakai da Allah zai shigar da shi wanda tajri min tahtiha al-anhar koramai na gudana karkashin wayannan wannan aljannar malamai suka ce Allah subhanahu wataala ya ambaci wasu al'ilal guda uku illa ta fari shi ne makauta rashin lafiyar makauta abu ne wanda yana samuwar mutum ta hanya guda biyu hanya ta fari ko a aiki mutum da wannan rashin lafiyar ko kuma a'a ya zamanto jarabawa ce ta rayuwa da take sanyawa ya wannan idan su tafi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi albishir wa duk wanda rashin lafiyar makanta ta sama ɗayan nan guda biyu sai ya jure ya yarda da kaddarar da Allah ya jarrabe shi da ita kuma bai ji cewa ba Allah ya rage sa da wani abu a duniya to in aka je aljanna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai ba su aljanna annabi ce duk wanda Allah ya jarraba da tafiyar masoyansa guda biyu sune idanu sai ya haƙura bisa jarabawar Allah domin duk duniya ba wanda ya isa ya baka ikon gani sai Allah ba wanda ya isa ya hana ka da ganin sai Allah shine ya halicce ka ya halitta maka idanun ya sanya maka jiyoji masu bambanta launi masu dogon haske da gajeren haske duka wannan aikin Allah subhanahu wataala ne kuma bisa ganin damar Allah ba dan ya rena ka ba sai dan ya jarrabe ka sai ya sanya wannan abun kuma ya haranta maka shi to sai ka haƙura bisa jarabawar Allah to aljanna ce maka muka gobe alkiyama Allah ya samu dace to kaga makafi Allah subhanahu wataala ya daga musu kafa a wajen yaki wannan kuma yana cewa a'a to tunda suna da rashin lafiya ta makanta su zo su dinga bara babu inda Allah ya ce makaho ya dinga yin bara babu shi ba wata aya ko wani hadisi da ya tabbatar ko wani zamanin annabi aka ce ga wani makahu wanda yake yawo a masallaci masallaci titi titi yana bara babu shi gaba ɗayan sahabba a taɓa samu ba mutuwar zuciya ke kawo wannan ɗabi'a mutuwa ce ta zuciya wajibi ne kowa ya tashi ya nemi na kansa don kare mutuncin kansa amma ka zauna kana rukubal maro ko a musulunci haramu ne annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya hana roƙo sannan kuma ya yi albishirin azaba da duk maroƙi ya ce idan kaga mutum yana roƙo man ya tsalun nasa ta kasuran fa'inda ma ya tsalu jamara duk wanda yake roƙon mutane a bani wane bani fi sabilin lahi bani bani annabin Allah ce to yana roƙa ma kansa garwoshin mutane falyastakfir aw yastaqi ko ya bari ko kuma ya ci gaba duk yadda yayi wuta yake roƙa makansa daga babu alkhairi cikin roƙo haramun ne a musulunci dan kana makaho bai zan dole ba sai an baka an an ka zaka masallaci ka ce fi sabilillahi ba wannan ba inda aka ce a ce makaho ma abin nan marayu su makahi su dinga fitowa suna yin bara babu inda aka ce wannan a musulunci abinda aka ce shine tahiya yaki Allah ya sauke musu yaƙi da za a je jihadi su ba sai sun tafi ba don sun zana ba su tafi ba to Allah ya ya yafe musu ba su yi laifi ba kana kuma guragu Allah ya ce su ma ba su da laifi don ba su fita wajen yaƙi ba gurgu don bai jin yaƙi ba bai illa ba a musulunci haka wanda yake mara lafiya wanda Allah ya shaida bai da lafiya ne a jikinsa to kuma sai ya ki tafiya yaƙi shi ma wannan babu laifi bai da illa sai Allah ce wa man yuti Allah wa rasulahu to duk wanda yawa Allah subhanahu wataala da'a cikin duk abin da Allah ya ce a yi a same ka gaba cikin duk abin da Allah ya ce a bari a same ka mai ƙoƙarin bari haka abin da annabi ya ce a aiwatar a same ka mai ƙoƙarin aikatawa duk abin da ya hana kuma a same ka da hannuwa a kai to Allah ya maka alkawali shine yudkhilhu jannatin Allah ce zai shigar da kai ya jibinci lamarin shigar da kai aljanna wanda koramai na gudana a cikin a ƙarshen wannan aljannar wanda cikin tafiha ma ma tashtahihil anfus akwai abin da ranka yake so duk abin da kake so a duniya wanda baka taba gani ba a nan rayuwar da ma na kake jin labari da ma abin da kake gani a cikin kafafen sadarwa a wayoyi na wasu duniyar da baka ba cikin da kake ba ina ne kasar da ba kake rayuwa ba to in ka je aljanna akwai wannan abun sannan kuma wata lazzul a'yun duk abin da zai sa idanunka su ji daɗi su more to Allah ya tanada maka wannan abin cikin aljanna abin da ake da bukata da ni da kai shine da'a wa Allah da da'a da wanzansa sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce wa man yatawalla duk wanda ya juya baya akan bin abin da Allah ya ce fita yaƙi ko yin aikin alkhairi sai ya kiya wa rasuluhu kuma da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shi ma abinda yace ka ki abinda ya yace kai abinda yace ka bari kake ruwa akai to Allah ya yu'azzibuhu azaban alima ba shakka Allah subhanahu wa ta'ala zai azabtar da shi azaba mai radadi Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga shi wannan ayar malami suka ce zamu iya istintajin fa'ida guda uku akai fa'ida ta farin shine أن السعادة كل أن أن السعادة كلها في طاعة الله و و و في طاعة الله ورسول ورسوله أي دكان جن دهل الرأي وأنا مور جن دهلي الدنيا نيد القيامة تهين ريب بينما الله داء إذا كان سنك جدالي الدنيا كما أجل قيامة كمور رأيوه to ya zan cilas wajibi dole kawa Allah da'a ya zan cilas dole wajibi kawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam da'a sannan kuma washqawa fi ma'siyatihi wa mukhalafatihi haka tabewa da shiga cikin matsala ta rayuwa da rishin gane kan al'amari na alkiyama to ya tattaru ne akan sawa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bisa wannan ma'aikin Allah yake cewa a hadisi wanda yake ingantacce ce kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba yace duk al'ummata kowa sai ya shiga aljanna sai wanda ya kiya duk al'ummata inji manzon Allah yace kowanne sai ya shiga aljanna sai wanda ya kiya sabi sai ce wan ya aba ya rasulullah wa za a cewa ga aljanna ce ba zai shiga ba annabin Allah ce man ata'ani da khalal jannata duk wanda ya min da'a to ya kama hanya bai kisa shiga aljanna Allah ka samu dora mu hanya a wannan hanyar kace man ata'ani da khalal janna duk wanda ya min da'a to ya kama hanyar shiga aljanna wa man asani faqad aba kuma duk wanda ya saba min ba aikin Allah yace kamar an ce wa daga aljanna yace baya shiga Allah ya tsare mu fa'ida ta biyu shine taqumu ahkamu shari'a ala rifqi wal yusr shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tana da abinda ake cewa tana da ta tattaru ko ta tsayu akan tausayi da kuma sawwakawa a cikin shari'ar annabin Allah akwai sawwakawa al'umma shi yasa Allah ya ce ma ja'ala alaikum fid dini min harajin annabi ke cewa yassiru wala tu'assiru ku sawwaka ku tsaranta ba wanda zai tsananta cikin wannan addini face sai musulunci ya galabace shi abinda ake da bukata shine watan ka zamanto a tsakatsakiya wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata so ake karka wuce gona da iri sada kuma kakkai su kusa ko a baya to shari'a tana karantar da mu at-taysir shi yasa ka'ida ce gun malaman usulu cewa al-mashaqqatu tajlibu at-taysir wahala tana jayo sauki a musulunci duk abin da zaka wahala to musulunci ya yardan maka ka bar sa zuwa ga abin da ba zaka wahala ba akai mun bai ja duk abin da zai wahalar da kai a rayuwa ko zaka jikinka zai gaya maka to musulunci bai yarda ba da kai wannan abun an sauwake maka je zuwa ga abin da muke mafi sauki a rayuwa aka ce annabi Muhammad ba ta ba shi zaɓi cikin al'amurra guda biyu face ya zabi aisaru ha mafi sauki a ciki in aka bai wa manzan Allah shuwakin abu ga abu kaza ga abu kaza sai dubi wanne ya fi sauƙi sai ya ɗauki mafi sauƙin al'amarin a ciki jama'a mun fahimta to shi ke wannan ƙa'ida ce a cikin addini wannan ayar ta karanta da mu cewa akwai sauwaƙawa kuma akwai tausayi akwai mutane da Allah yana ɗaga musu ƙawa sannan kuma abu na uku daga cikin fawa'id shine wannan wannan addini yana dubi zuwa zuwa ga bukatun mutane musulunci yana dubi zuwa ga bukata ne ba wani abu da musulunci zai tsora maka danka wahala duk abin da musulunci zai yi to amfanin kanka da kanka ne sannan kuma sauki ne gare ka sallah ka ce in za ka iya kai a tsaye in ba za ka yi abu mi kai a ka gijirta ka jingina da abu kai in ba za ka iya gijirta ba kuma ka zumi ka zauna in ba ka yi daga zauna ka yi mi ka yi daga kwance azumi Allah ya ce wanda yake bai da damar yi sai ya rama wasu kwanaki na na daban aikin hajji Allah ce ma liman istata'a wanda Allah ya bai wa dama kaga ashe shari'a akwai sauki a cikin ta shari'a ita ga mutun na wahala to shine ya jawo kansa amma Allah bai taba dorawa dan annabi abu adam ba abin da zai wahala qur'ani ya tabbatar da wannan Allah ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora wa rayuwa sai abin da take iya doka abinda duk mutum ba zai yi ba Allah ba zai dora masa ba to Allah subhanahu wataala ya dace da mu sai Allah ya ce man yatawalla yu'adhibuhu azaban alima duk wanda ya juya da baya ya kida'a wa Allah da manzarsa to Allah subhanahu wataala zai azabtar da shi azaba mai radadi Allah ya kare mu sai Allah ya ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina yubayyi'unaka tahta ash-shajara إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأذابهم فتحا قريبا Allah ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina tabbas Allah subhanahu wata'ala ya yarda ya lamince ya aminta wa masu imani Allah ya yarda da masu imani wanne daga cikin su allati iz yubayyi'unaka tahta ash-shajara a lokacin suke maka mubayi'a karkashin itaciya Allah subhanahu wataala ya yarda da su ya aminta da su ya yarda da imanin su da tauhidin su kuma Allah ya yarda ma duniya a ga ya mu kowanne cewa wa'annan bayin Allah ne nagartattu wannan ayar jama'a da Allah ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina mun karanta cewa dalilin mubayar shi da Usman dan Affan da manzon Allah ya aika labari yazo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a birkita cewa an kashe Usman dan Affan dan aikensa wannan ya sanya ya kira jama'a ya ce kun ji abin da ke faruwa ba za mu bari ba jinin ɗan uwanmu ya salwanta a cikin wannan kisar daga cikin abin da mustapha al'adawi mustapha al'adawi yake cewa alaihi rahmatullah wa hafizahu Allah wa ra'aha yake cewa tana isar da sakon haɗin kai a rayuwa daga lokacin da tafiya babu haɗin kai to ba a yin komi kaga yanzu musulmi guda ne fa aka aika a maka jin labarin cewa an kashe sa sai ga kusan mutum dubu ɗaya da ɗari su yi mantan Allah mu baya sun yarda a cewa za su ba da za su tsaya kan kare jinin muni jinin musulmi guda ɗaya to Allah ya sanya mu yi koyi da su Allah ce iz yubayi'unaka tahta shajara a lokacin suke maka mubaya'a a karkashin itaciya wannan ya tabbata ne a sulhul hudaybiyya da ake yi kalmar sulhul hudaybiyya shi hudaybiyya da ake fada a gun malaman tarihi wato sunan wata rijiya ce da take hanyar daga madina zuwa maka wanda tsakanin madina zauwa maka yana kai kusan kilo 450 da wani abu to ita hudaybiya tana tsakanin maka ne da madina to wani huri ne rijiya ce sai aka kira aka kira aka kira aka kira hurin da sunan da abun aka kira Allah ya kira shi da an kira shi da sulhul hudaybiya saboda an yi sulhu a wannan gindin wannan rijiyar da ke da kwai ice akwai a wannan wuri wanda mutane suka yi sulhu suka yi wannan sulhun ko suka zo a wannan sulhul hudaybiya ko suka fita to Allah ya yaba musu daga cikin yabon da Allah ya musu akwai wannan ayar kamar da zamu zo mu gani ya zo a hadisin al-Imam al-Bukhari alaihi rahmatullahi ta'ala hadisin Barra' dan Azib Allah ya kara masa yarda yake cewa ku kuna lisahin cewa ta'uduna antum al-fath fatuhu makkah idan aka ce fathi kuna dokar fatuhu makkah wanda aka yi wanda daga shi kuma sai annabi sallallahu alaihi aikin hajji to yace mu kuma muna muna dokar cewa fatihin da Allah yake magana akai shine sulhul hudaybiyya saboda al'amura sun daidaita sun daidaita akai yace na'uddul fatha bai'atu ridwan muna lisahin muna kilga bai'atu ridwan a yawmul hudaybiyya shine al-fathu da Allah yake yake ambatawa to sai Allah ce tahta shajara karkashin wata itaciya karkashin wani bishiya ce aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a wanda mun fada cewa dabi'a ce ta sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a duk duniya ba a yi shugaba ba da sahabban suke girmamawa kamar annabi Muhammad kuma har a tashi kiyama a raba ba wani shugaba da zai shugabanci yanzu a duniya da za a kimanta sa a so sa a mutunta sa irin da ake mutunta annabi Muhammad wala duk wanda zai shugabanci a yanzu to a kusa da kai akwai mutanen da na rantse maka da Allah haushin ka yake ji amma kafsa abban annabi ba mai jin hausa manzon Allah yana daraja ce da shi a ce ya abokanci annabi Muhammad kima ce da daraja shi ba fata annabi a tashi ce shi yake shi yake samu wannan falalar a ce gashi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yanzu duk duniya bai hida maka koyi da duk duniya ba wani shugaba da za a sanya shugabanci kai daidai da shagon ka a kasuwa ka doki labor suke maka aiki wallahi alazim yana da wuya a samu cikin laborin ka wanda baya cin haushin ka ya bane mai wuya to annabi sun sun kimanta annabi sai suka banyawa in ana tafiya sai a samu masa wuri mai sanyi sai a zaunar da shi saboda Allah ya umarci da kimanta sa kuma sun san kimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a wannan itaciyar Allah ce tahta shajara karkashin wata itaciya wanda wannan itaciya an samu falala an samu hadisai da ayoyi suke nuni falalar wannan itaciya da kuma waye suka yi manzon Allah mubaya'a wannan gurin duk wanda suka yi manzon Allah mubaya'a duk da an samu wanda daga cikin mutanen da bai yi manzon Allah mubaya'a ba da ake cewa jaddu shi bai mu baya ba shi boyewa ya karkashin karkashin abin nan kinsa taguwarsa ana kallonsa ya kowa ya zo shi bai zo ba shi da wanda ya takhallafi akai mu manzon Allah mu baya a bai'atu ridwan to wayannan mutane suka yi manzon Allah mu baya hadisai da dama su nuna falalarsu da darajarsu daga ciki wannan ayar Allah ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina kaga ayar tana da sako guda biyu na farin su masu imani ne Allah ya yarda mi imanin su duk duniya ba wanda zai tada su da matsayin masu imani Allah ya yarda tunda ya sanya ana karantawa a Qur'ani cewa laqad radiyallahu 'anil mu'minina wa'annan mutanen to daraja ce gare su dai kenan nabi kuma sai Allah ce laqad radiya sai dai kawo da lamun da qad idan lamun da qad tazo kuma fi'ili madi yazo bayan ta agun maluman lugha to yana nuna tawkidatun ne salasa rantsuwa ce guda uku kamar ka ce wallahi tallahi billahi alazim radiyallahu anil mu'minina Allah ya yarda da wa'annan masu imani to kaga daraja ce akan su daraja ta biyu hadisin al-bukhari da al-imam muslim hadisin jabir dan abdullahi Allah ya kara masa yarda yace a yawmul hudaybiyya wannan ranar da muka ma manzon Allah mubaya'a yace ina jin annabi Muhammad yana cewa antum khairu ahli al-ard a duk duniya ba wasu mutane suka suke da alkhairi fiye da ku antum khairu ahli al-ard ku ne mafi alkhairin al'ummar kasar nan duk wasu al'umma za su taka a doron kasa wanda ba annabawa ba to Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wa'annan mutane sun fi kowa alkhairi sun fi kowa alkhairi dai kenan hadisi na biyu hadisin al-Imam Muslim Allah ya kara masa rahma hadisin Ummu Mubashshir take cewa sami'tu sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yaqulu inda Hafsa tace naji ma'aikin Allah yana fada a wajen ummu na Hafsa Allah ya kara mata yarda annabin Allah yace la yadkhulun nara إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها النبي لا يدخل النار حر أبدا بزاس شبه تبدا يردات الله سبحانه وتعالى صحبان سكا زونا سكا من مبايع أركشين إتاتي ينن ما يكين الله تباسو باهوتا باهوتا باسو jama'a mun baita kaga wannan daraja ce da Allah ce tahta shajara to annabi yake fada cewa duk mutumin da yawan manzon Allah mu baya ya dora hannunsa a hannun manzon Allah to annabi ce ba shi ba wutar jahannama har abada Allah ya kara musu rahama Allah ya kara musu yarda to mutane guda nawa ne malamai sun yi sabani akan adadin mutanen amma alqaulur rajih inda aljumhur shi ne mutum dubu ɗaya da ɗari hudu suka yi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam mubaya'a to wannan ita ce da Allah ce tahta shajara to kasan duk abin da Allah zai ambata abu ne mai daraja ko kuma da duk abin da Allah zai fada to abu ne wanda yake da daraja to kaga ita ce tana da falala da daraja ko to yanzu wannan itaciyar arama wai ana samun ta a duniya da Allah ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara har yanzu wannan itaciyar akwai ta ko babu ta malume sun tattauna akan wannan mas'alar al-imam Mustafa al-Adawi alayhi rahmatullahi ta'ala yace az-zahir wallahu ta'ala a'lam anna ma'alim hadhihi ash-shajara qad uzilat yace abinda yake sananne alamun wannan itace ne ce babu ta a duniya a yanzu ne babu ta saboda kada wani dan yaudara ya zo baka ya ce ka ai wannan itaciyar ita ce wanda manzon Allah ya mubayi akai wa manzon Allah mubayi a ƙarya ce babu ta ta tsare yace ta tafi sai yake cewa mun mun zamanin sahaba tun zamanin sahabbai bana raye sai yace yake ta walam yaqifu laha ala athari ala athari yace ba su ga alamunta ba tun sahabbai na raye yace wannan itaciyar babu alamunta a duniya sai kawo hadisin al-Imam al-Bukhari hadisin da Bukhari bitar a hanyar Tariq dan Abdurrahman yake cewa in talaqtu hajjan hajjan yace wata rana na kama hanya na tafi zuwa aikin hajji famaratu bi qaumin yusalluna sai da biya gun wasu mutane da suke na tada suna sallah qultu sai nace ma hadha masjid wannan wani irin masallaci ne wani masallaci ne wannan ba to kasan magabata su suna nema su san abin da yake na alkhairi to mu yanzu mutane suna kashe kunne su ji tsegumi ne ya su abin da zai karar da su gaba a duniya suke abin nan mai sai gaske mutum na ta abin da bai da amfanin sa yau da gobe Allah ya rufa mana asiri shi da mutane duk tansan ta kawo mutane saboda keta da bai ji ta mutane yawa sai suka ce hadhihi shajara allati hadhihi shajara haisu baya a rasulullahi sallallahu alaihi baya a rasulullah sallallahu alaihi wasallam baya ta ridwan suka ce ai wannan ita ce ce da aka wa manzo Allah sallallahu baya ta bai'atu ridwan a sulhul hudaybiyya yace jin haka inji shi abin nan inji shi Faris dan Abdurrahman sai yace sai na kamo hanya na zo wajen Sa'id bin Musayyib wanda shine sayyidut tabi'in lokacin da aka haife sa akwai manzon Allah a rai amma shi bai ga manzon Allah ba shi yasa sanya shi cikin a cikin tabi'ai ba cikin sahabbai ba shi bai ga annabi ba amma yana yana karami akwai shi a wannan zamani ko kun baita shi muhadram ne yayi zamani guda biyu yayi zamani da manzon Allah kuma yayi zamani da sahabban annabi amma fa bai ga annabi ba suka hadu a haka zaka bai cika sharuɗin zama sahabi ba sai aka sanya cikin tabi'ai daga shi tabi'i ne kuma shine shugaban tabi'ai gaba daya Allah ya kara masa yarda sai ce sai nazo wajen Sa'id dan Musayyib fa akhbartuhu sai na bashi labari saboda malamai su ne makusanta da al'abid da Allah subhanahu wataala faƙala sa'idun sai sa'id yake cewa haddasa ni abi waye babansa babansa sahabin annabi muhammad ne ya ga annabi ido da ido kogobaita ya ce babana ya bani labari annahu kana fi man baya a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana cikin mutane suka yi manzan allah mu baya baban wa baban sa'id ya ce da shi aka yi wannan mubayar tahta shajarati karkashin wannan itaciya yace falamma kharajna min al'amil muqbili lokacin da muka fito shekara mai zawwa zamu tafi umara nasinaha yace sai muka manta ina ne can yake ma gaba daya da shi aka je aka yi bai'atu ridwan amma wata shekara tana kewa sun kama hanya yace da muka zo muna bincika sai ba mu gano ita ba mu gane shi ba sai ke cewa falam taqdir alaiha har muka wuce wurin ba mu gano wannan itacen ba faƙada sa'idu sai sa'idu yake cewa inna ashaba muhammadin sallallahu alaihi wasallam lam ya'lamuha to ya za a ce sahabban annabi da abin ya faru da su su suka yi abin a wurin kuma su ba su gane ta ba wa alimtum ma kuka je ku gane ta ya za a ce mutanen da aka yi abin da su su ba su gane wurin ba ku ka zo daga baya kuma sai ku zo ku ce nan ne wurin kasa an samu wanda ya zo da sandar annabi eh an samu dan dan ciwaciwa da ya zo da sandar annabi ko uban waye ba kashi ta musani ba sai ce wannan itaciyar sahabban annabi ma ba su gano ta ba shekara mai zawwa sai ce fa antum a'lam yanzu ku kuka kai sahabban annabi sani daga wannan itaciyar zance mafi inganci a yanzu babu ta to Allah ce fa alima ma fi qulubihim sai Allah subhanahu wataala daman Allah ya sani Allah ya san abin da ke cikin zukatansu ma'ana Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da abin da suke a zuciyarsu na imani da gaske ne ya tabbatar da shi na imani da kuma gaskiya cikawa sabon annabi akwai imani tare da su sannan kuma ga su mutane ne masu gaskiya sannan kuma ga su da cika alkawalin Allah subhanahu wata'ala to yin haka sai Allah ce fa anzala sakinata alaihim sai shi Allah subhanahu wata'ala ya sabkar musu da natsuwa Allah subhanahu wataala ya sabkar da natsuwa wa sahabban annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kace natsuwa shine Allah ya sanya mutumi azuma a cikin zuciya kaga mutum gashi nan ga wani abin da ya kamata ka firgita amma kuma sai ka ka natsu ba abin da ke tada maka da hankali Allah ya sauka mana da natsuwa wa asabahum fathan qariba kana kuma sai Allah ya masanya musu tuna ba samu suka je da bukatar su ba su je suka yi umara ba a wannan shekarar to sai Allah subhanahu wataala ya masanya shi da wa asabahum ko fa asabahum wa asabahum fathan qariba sai Allah subhanahu wataala ya musu fatihi wanda yake a kusa shine na sulhul hudaybiya a wannan fatihin da yazo bayan sulhul hudaybiya shine fatu khaybar sai aka samu cin nasara a yakin khaybar wanda ayoyin gaba za su mana bayani a kai to bayan sun yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala sun gaskata kuma suka yi manzon Allah mubaya'a to sai Allah ya taimake su da da budi da cin nasara kuma na kusa wanda yake shine abin nan fatuhu khaybar da aka yi a shekara ta bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a watan al-muharram Allah subhanahu wa ta'ala ya data da mu sai Allah ya ci ayata gaba wa maghanim kathiratan ya'khudhu
Allah ce wa maghanima kathiratan ya'khudunaha a wata ruwaya wa maghanima kathiratan ta'khudunaha to bayan budi da Allah ya musu na cin nasara a abin nan a a haibar to kuma sai Allah ya sanya ya ƙara taimakonsu da maganin ganima da ganima Allah ce kathiratan mai yawa ya ha da za su dinga ɗokarta za su dinga ɗokarta a ina a shi ne a haibar haibar wani ƙauye ne da yake kusa da madina wanda wannan yana yana tsakanin shi ma yana saman hanyar hanyar Hudaybiya zuwa garin Makka wanda asalin mutanen garin mutane ne Yahudawa Yahudawa ne suke rayuwa anan suna da kudi suna kiyo sannan kuma suna da gonaki suna noman dabino jama'a mun fahimta to wannan wannan garin na na na na, na, na Khaybar da da Yahuda suke rayuwa anan shekara mai zauwa tun da ainihin fatu ai sulhu hudaybiya a wace shekara ta nawa wace shekara kai sulhu hudaybiya ta shida barakallahu fiki an yi sulhu hudaybiya a shekara ta shida a cikin wane wata zulqa'ada to da aka tafi abin nan al-muharram ta sabuwar shekara ta bakwai to a wannan lokacin ne aka yi fatahu khaybar shekara ta bakwai a cikin watan al-muharram to a lokacin ne aka je aka yi fatahu khaibar wannan garin na yahudawa aka je aka yake su manzala sallan ya fita da sahabbai ya fita da sahabbansa kamar zamu zo mu gani wanda suka aka yi mubaraza ne mubaraza shine musulmi su fito su fito da gwarazan su yahuda su fito da gwarazan su aka buga kuma aka ci nasara akan su karshe dukiyar kafiran yahudawan sai ta kasance tawa ta su musulman to shi da Allah ke cewa wa maghanima kathira da kuma ganima mai dimbin yawa ya akhudunaha da su sahabbai suka doka min amwali min amwali yahudi khaybar a dukiyar yahudawan khaybar wanda Allah subhanahu wa ya sanya musu ya sanya musu ita kaga wanda wannan wannan dukiyar ta ta abin nan ta ta khaybar to Allah ya kebance ta ne da mutane suka je bai a turidwani kadai duk wanda bai je ba to ba a tafi da shi shi sa je makaranta ayar lan tattabi'una ba za ku bi mu ba to sai Allah ya kaddara wannan ganimar kadai watan alfarma ce Allah ya mutane suka tafi yakin suka tafi sulhu hudaybiya sai Allah ya sa suka dace da wannan wannan ganimar to Allah ce wa maghanima kathira da kuma ganima mai dimbin yawa da kuke kwasa daga dukiyar yahudawan khaybar a wannan a shekara ta bakwai a cikin watan a cikin watan al-muharram malai suka ce wannan ayoyin Allah subhanahu wata'ala ya wasu habban annabi sallallahu alaihi wasallam ababe manya-manya kamar haka wanda sun fita sulhu za su tafi umara hakan bai samu ba to sai Allah ya masanya musu da abin da ya fi wance niya daman a kullum in Allah yana dubin zuciyarka ne idan ka kyautata a zuciyarka to abinda baka tsammani ma sai Allah subhanahu wataala ya arzuta ka da shi wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan a wata harkon min amrihi yusran duk wanda ya tsoron Allah to Allah na sauke masa al'amurra kaga abinda ba a tsammani kayi shi kaga abinda ke da wuya kuma kai ga kanan kana ta yi to jin tsoron Allah yana jayo Allah ya sauwa maka da ya sauka maka da al'amurra to sahabban annabi suka ji tsoron Allah su wanda suka yi manzon Allah mubaya'a to sai Allah ya taimake su da al'amurra guda guda hudu manya manya na farin shi ne yardar Allah subhanahu wa ta'ala samun yardar Allah wallahi jama'a samun yardar Allah ba ƙaramin al'amari ba ne a ce gashi Allah ya yarda da kai shi sa wani bawa cewa laisa al'ajab mimman yuhibbullah lakin al'ajab mimman yuhibbuhullah ba abun mamaki ba ne ba abun a zo a gani ba ne don kace kana son Allah amma abun girmamawa abun a zo a yaba shi a ce Allah yana son ka Allah ya ce yana son ka ya fi komi daɗi malam wallahi samun yardar Allah ya fi komai daɗi wa ridwanullahi akbar yardar Allah ta fi komai malam to su su samu yardar Allah tun a duniya Allah ya ce ya yarda su dai kenan abu nabi inzalu mustaqina Allah ya saka musu da natsuwa ga abin da ya kamata su tsorata su firgita amma kuma sai Allah ya natsar da su ya kintsa su abu na uku shi ne kuma sai Allah ya sa suka yi aka yi suka fari suka nemi yarjejeniya a yi sulhu kadiri sun fitar da su daga cikin gari maka ba amma wannan bai sanya ba kuma ga suna neman suna neman sulhu abu na ƙarshe kuma da Allah ya musu shine ganima da Allah ya ba su ga ganima arfakacak da da da, da suka samu ganima da suka da suka da suka samu to wannan ba karamin al'amari ba karamin al'amari bane sai Allah ce wa kana Allah azizan hakima Allah subhanahu wa ta'ala kasance mabuwayi ai wajen wajen ramuwar gayyawa makiya Allah mabuwa ya gagari kowa ba wanda zai kara da Allah ya kai labari babu shi sannan kuma hakiman fi tadbiri umuri khalqihi Allah mai hikima ne cikin jujjuya sha'anin bayunsa Allah ya data da musu Allah ce aya ta gaba wa'adakumullahu maghanima kathiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi 'ankum wa litakuna ayatan lilmu'minina wa yahdiyakum siratan mustaqim Allah ya ce wa'adakumullahu maghanima kathiratan ta'khudunaha Ubay subhanahu wata'ala ya muku alƙawalin wasu ganimomi Allah muku alƙawalin wasu ganimomi kathiratan masu yawa ta'khudunaha da za ku doka a nan gaba Ubay subhanahu wata'ala ya muku alƙawalin ganimomi masu dimbin yawa a lokacin ta Allah ya kaddara za ku dace da ganima nan da gaba nan a gaba to wannan ganimomin kin sai Allah ce fa'ajjala lakum hadihi amma wannan ta ya ghazwatu ta ta ghazwatu khaybar sai Allah ya gaggautar muku da ita Allah na da wata kaida a rayuwa so tari abinda kai kake so ba shi bane Allah yake so abinda Allah yake so ne yake faruwa to Allah ya tsara wa sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ganimai masu dimbin yawa wanda bayan sulhul hudaybiyya an samu yaƙuƙuka da dama da aka yi kuma musulmai ke da nasara to Allah sai ke cewa amma fa'ajjala lakum hadihi shi Allah sai ya gaggauta muku wannan tunda an yi ta da wata biyu sai aka samu dacewa da wannan ko wa kaffa aydiyan nasi ankum sai Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya kame hannayen mutane a kanku to su waye annasu a nan a wannan wurin masu da cewa kaffa aidiyan nas ankum Allah yana nihin Allah ya tsare ku daga sharrin su yahudawan yahudawan khaybar lokacin da kuka fita zuwa ya zuwa sulhul hudaybiyah za ku je umara sun san da fitar ku sun san da abin da ke faruwa amma kuma sai Allah ya kare mutanen Madina bayan kun tahi matanku da dukiyarku sai Allah subhanahu wataala ya dora ku akai basu iya yin komai ba akan ku shi ne ma'anar wa kaffa aydiyan nasi ankum wa'annan yahudawan na Khaibar sai Allah subhanahu wataala watan ya tsare ku sharrin su matanku da kuka bari a gida da yara da kuka bari da ma makahi da guragu da suka fita ba su yi muku bautar kwana suka zo suka iske waɗanda suka abka musu ba to sai Allah ya tsare ku daga sharrinsu shi ne ma'ana fa kaifa aidiyan nasi ankum sai ce wali takuna wasu ka ce a fa kaffa aidiyan nasi ankum ai ma'ana ha ai hafizakum ya ahlal islami mimman ara mimman aradakum bisu'in sai Allah ya tsare ku da duk wanda ne yake da sharri dama in za ku yi musulunci da gaske to Allah yana bada kariya Allah ce inna Allah yudafi'u anil ladina amanu Allah yana bada kariya da agaji wa masu imani Allah ka sanya mu a cikin su to Allah ce sai ya kare su masu imani da duk wanda ke nihin su da shari musulmai kenan babu wanda ya isa ya tinkare su da wani al'amari face sai Allah ya rogazar da wannan abun sai ce wali takuna ayatan lil mu'minina kuma dan ya kasance aya wa masu imani Allah subhanahu ta'ala ya sanya wannan karamat karamomin da cin nasara da wannan futuhat da ake ta yi watan dalili da ke nuna cewa Allah subhanahu ta'ala shi ne wanda yake kariya a duniya Allah ya sanya shi alama da ya kamata mutane su gano babu wanda ya sai kare kai bawa ba in ba Allah ba ya za a yi kaje ka bar matarka da diyanka a gida kuma makiyinka na kusa da kai kuma ya kase masu komai kuma yana ganin su to in ba Allah ba waye sai kare su da sharrin sa sai Allah to kaga wannan Allah ce wali takuna ayatan linnasi Allah ya yi haka dan ya zamanto aya wa masu imani su gano ce lil mu'minina su gano cewa Allah shine wanda yake tsaro kuma duk wanda ya nemi tsaro a wajen wanda ba Allah ba to wahala za yi a duniya kuma idan kana son Allah ya tsare ka to sha'anin tsaron Allah yana samuwa ne lokacin da ka tsare dokokin Allah jama'a mun fahimta a lokacin da mutum ya tsare dokokin Allah da Allah ya ginda masa to sai Allah ya tsare sa ina fatar mun fahimta amma idan kace zaka saba ma Allah kuma ka ka ka abun nan to Allah zai barka da tsoro ne ba za ka samu tsaro ba daga Allah subhanahu wataala sannan kuma Allah ya nuna musu cewa shine wanda duk duniya babu mai bada agajin taimako ba Allah subhanahu wataala ba babu wanda ke kariya sai wa sai Allah babu wanda ke bada nasara a duniya sai wa sai Allah wallahi duk wani boka da za a je a bi da wani malamin cibbo da duk wani surkulle da za a yi bai sanya hawa a samu cin nasara wanda yake sa a ci nasara shine wa Allah subhanahu wataala bari ba ku misali da zan cewa duk abinda ba Allah bane yayi aikin banza ne abinda ya faru a kwanan baya a garin nan na kokowa da aka yi misali zan bayar cikin doke doken da aka yi malam Anas an doku har da bokaye daga babu inda ba doko su ba aka zo aka zaunar da mushrikai arnawa cikin gari da niyyar su yi abinda za a yi a ci nasara kaga daga nan ya ruca mutane ba su aikin da suke yi ba dan babu wanda ke sa a cikin sara saiwa to dan kaga dan Allah ya nuna musu maduddugan aikin su cikin wanda aka doko suna aikin shi bokan kuma sai Allah ya kabe rayuwarsa ko kun baita cikin bokayen da aka kawo su yi wannan aikin kaga shi bai iya kare kansa balantana ya kare wani sai Allah ya nuna musu aya amma fa ba duk mai hankali bake ganewa shi yasa idan mutum ya sa duniya gaba to rezo rezo kunce masa yake yi in mutum ya sa duniyan nan gaba to wallahi al'adhi in bai hankali ba rezo kunce masa yake yi shi yasa Allah yake cewa masahaban sa wallahi mal faqru akhsha alaikum ba ina ji muku tsoron talauci bane abin da nake ji tsoro shine Allah ya bude muku duniya ka san duniyar da kake gani duniya da kake gani in Allah ya bude wa mutum ita to in ba Allah ya tsare ba son tana ƙara shiga zuciyarsa musamman mutane guda uku kaga mai mulki kaga mai kuɗi kaga wanda yake da wanda ke da ilimi to in ba Allah ya tsare ba kuma in aka ce wannan abun uku sun dawo a hannun yara go to matsala ce a ce muku yara ne ke shugabanci yara ne ke ke da kuɗi yara ne ke da karatu ko to wani abun hadda sakar sakar ma za ka dinga ni ana yi eh shisa duk tahiya matasa zalla yana da wayar su yi abin da suna da hamasa amma akwai bukatura a dinga samun latti za su ke dora su a hanya to duka wannan nasarar nasara Allah ke sa a ci nasara sannan kuma wali takuna ayatan lil mu'minina wali takuna ayatan lil mu'minina aya ya zaman to aya masu iman su gano cewa babu wanda ya cancanta a bauta ma a duniya in ba Allah subhanahu wataala ba shi Allah shine wanda ya cancanta a bauta ma kuma shine wanda ya cancanta a kadaita da ibada shi kadai a rayuwa to sai Allah ce wa yahdi wa yahdiyakum siratan mustaqima kuma Allah yayi wannan ne dan ya ƙara tabbatar da ku akan tafarki da as-siratal mustaqim mi as-siratal mustaqim jama'a malamai suka ce as-siratal mustaqim shine at-tariqul mawsul ila al-janna abinda zai kai ka zuwa ga aljanna shine as-siratal mustaqim as-siratul mustaqim shine abin da zai kai mutun zuwa ga zuwa ga aljanna to Allah ya ce wa yahdiyakum siratan mustaqima kuma Allah yayi haka dan ya ƙara dora ku zuwa ga hanya ta shiga aljanna idan mutun yana son ya samu dacewa da shiga aljanna jama'a to wallahi sai ya dinga roƙon Allah subhanahu wataala sai ka bancin aiki kuma sai ka dinga addu'a aikin ka kade bai sa ka shiga aljanna kuma addu'a kade babu aiki bai sa mutun ya shiga aljanna mutum ya hada aiki da addu'a ka dinga roƙon Allah aljanna ga shi an rike tawa in za ku roƙi Allah fas'aluhu alfirdausa ku roƙi Allah abin nan alfirdaus to daga cikin abin da ke kai mutum zuwa ga aljanna shine akwai da'a wa Allah subhanahu wataala ko malamai suna ta faɗa musamman ibn al-qayyim al-jawziya alaihi rahmatullahi ta'ala yace in Allah yana ya karbi aikinka to Allah yana tabbatar da kai ne akan alkhairi sai ka ji aikin da mutane sai an wahala sai an jima ana ta shawarwari a rubuta can a goge kai cikin kyalkise gwani sai Allah ya baka damar aikata shi to kun baita akwai aikin da sai zama to kaya wa al'umma aiki ne ba na mutum guda ba amma kuma in Allah ya taimake ka cikin dan kankanin lokaci sai kuma kai kaga ka kawon ya kai wannan abun ka wuce to ba yin ka bane ganin damar Allah subhanahu wataala ne to Allah ya dora mu akan as-siratal mustaqim Allah ka ƙara dora mu akan as-siratal mustaqim sai Allah ya ce aya ta gaba Allah ce wa ukura lam taqdiru alaiha akwai wasu ganimomi a nan gaba Allah ce wanda lam taqdiru alaiha akwai wasu bude bude wanda a yanzu ba za ku iya yin su ba Allah subhanahu wataala ya sanya ba ku da iko ba za ku same ta ba a yanzu saboda kowane al'amari yana tafiya ne akan tsarin da Allah ya tsara komai da lokacinsa a wajen Allah wallahi komai da lokacinsa zaman ka kai kudi akwai wanda shi yanzu haka yana nan yana wahala yana dako ana dora masa shikara ta sima ko ta shinkafa amma a cikin taskar littafinsa Allah ya rubuta boss ne nan gaba mai gida ne mai kudi ne sai dinga ba ku labari ai wata shekara mu ma ai kaga alhaji wane lokacin mu ne ɗan dakonsa ba haka bane lokacin lokacin da yake wannan dakon Allah ya kaddara lokacin kudin sa bai yi bane haka za ka ga ɗalibi yana karatu wata ran kuma sai a waye gari su ke fada a ci sai ga su da ke zaunan kujerar sai ai wata ran muwa mun zo musu a karatu haka ko kun fahimta to akwai komi da lokaci sa idan mutum yayi gaggawa akan abun akan abu na rayuwa to Allah yana haranta shi kada ce ji malamai man ta'ajjala bi shay'in uqiba bi hurmanihi mu rike wannan kaida man ta'ajjala bi shay'in uqiba bi hurmanihi duk wanda ya gaggawa akan abu to Allah na masa azaba ta hanyar haranta masa wannan abun idan kuɗi ne kake so sai kake kana yaki haram yaki halal kana son dole da kai sai an ce ka auro motar mutane ka tai ka tan ka riko tan ka riko can ƙarshe ne daga mutun ya ƙare gidan kwasu a ran ba ba haka bane sai Allah ya haranta masa kuɗin har abada in karatu ne kuma son kake dole ne sai an ce maka malam sai an ce maka ashak sai an ce wace ce ƙarshen kuma sai Allah ya yi kwandane daga sai da ka kasa ya koyi na daga unguwar kuma sai kasa hita daga unguwar ba daga unguwar kuma sai Allah ya hana maka hita amma idan ka bi al'amarin da hankali ka bi abubuwa fitar da roci lokaci da Allah ya ga damar ya fitar da kai kai tsaye ga Allah ya fitar da kai yanzu annabi musa ba ka gani ba gidan fir'auna ya girma Allah ya tura sai misiyon ya tahimma yana kai tsaye sai Allah yi nuna annabi Musa cewa ya dawo ya baro can ya zo ya zo Misra saboda yanzu kuma ya zo zai zo yayi wani al'amari mai girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da shekara 40 cikin mutanen Makka yana rayuwa iya abinda ake ce masa al-aminu amintace ba wanda ya so wani annabi ne a ƙarshe kuma sai Allah ya kintsa sai zaman to annabi to Allah ce wa ukhra lam taqdiru alaiha akwai wasu ganimomi wanda ba ku da iko a kanta lokacin samun ta bai yi ba amma Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara lokaci in lokacin ya yi to kuma wanda aka tsara za su sabutu za su samu wannan abun shi sa annabi Muhammad ya ce lanta muta nafsun hatta ta takmila rizqaha babu wata rayuwa a duniya da Allah zai karɓi rayuwarta face abinda Allah ya kaddara mata na rayuwa wallahi sai ka same shi duk abinda ka gani baka samu ba a duniya to daman cincanta ne Allah ya kaddara wannan abun ba da kai ba a cikin wallahi ko kun bayyana kuma duk abinda ka gani ka samu to kuma ba dibara ka bace da iyawar ka dan akwai suka fika dubara suka fika iyawa kuma Allah bai sa suka samu ba mun gane karatu eh akwai su sun fika son abu sun fika dubara sun fika wayo akai amma kuma yanzu halar abin mamaki ba sai ka tare da mutum ya tafi ya karanta gestion de kwanta ko kuma economy ka gan shi da master da lisa da da doctora a economy har ka tattalin arziki kuma sai ka tare da shi ko jika 100 bai da ga wanda bai taba lakwal ba da miliyan 100 waye ke yi Allah jama'a ba ga bane dan Allah tsarin waye yau kai kana ganin ina dubara ce ke sa a tara kuɗi shi wancan da ya karanta je sun duk wata hanya ta tattara kuɗi bisa ta ba ya karanta ta wancan kun bai tab rusu na shi bayan kace shi rubuta maka sai an yi da gaske in ya rubuta maka rubutu kamar ka kaushe da kuka amma kuma shi ne mai gida kuma sai ya ɗauko da kai da je sai kenan kuma sai ka zauna kana mai shi na biyan ka haka Allah ya kiddara a rayuwa shi yasa jama'a mu hutar da rayuka mu duk abin da kaga Allah yayi to ka bar mu Allah kayansa in kace zaka ja wahala zaka yi a duniya wallahi wahala zaka yi Allah bai taba dora al'amari kace ba haka kuma wallahi ba sai ka wahala wahalan koda kuma ba a gani ba ko ta cikin tana cikin dan zuciya ba ka samu natsuwa a cire maka natsuwa kadai a duniya mutane suna wasa natsuwa ba Allah ya cire maka natsuwa kadai a duniya wallahi ba karamar jarrabawa ce gwara mutum ara mai yarsa duk wani abu na duniya da a ce an cire masa natsuwa gwara ka san komai na rayuwa a ce maka da a ce an cire maka natsuwa ka kasa jin daɗi saboda in ba natsuwa in kaga mutum ya sa sabon riga zaka dinga jin haushinsa ne wani ya hau sabon mashin zaka dinga jin haushinsa a ƙarshe sai mutum ya fara zargin Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ce qad ahata Allahu biha Allah subhanahu wa ta'ala ba shakka shi Allah ya ya taskace wannan abu ilimin sa ya kewaye ta ya tsara mata lokaci dai gobe inna kullu shay'in khalaqnahu biqadar sai Allah ya cewa wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira ubangi subhanahu wa ta'ala cewa da Allah kenan ko shi akan dukkanin komai Allah mai iko ne ba wani abu da ya gagare Allah subhanahu wa ta'ala abu da ke gani mai wuya a wajen Allah sai Allah ya sanya ya waka ni kuma ba yadda za a ci abin da ke da wuya kana ganin mai wuya ne sai Allah ya sauwake shi yanzu mutum nawa ne da kudinsa zai dawo neman alfarmagun talaka mutum nawa ne da mulkinsa zai dawo yana neman alfarmagun talaka kaga Allah ba abin da bai iya yi a rayuwa ba abin da Allah baya yi a duniya mace nawa ce aka bauta aka mata yara marayu diyan abu ke zamanta ta gallaza musu ta azabtar da su ta kula da diyanta kamar kamar sun fi kowane diya a duniya kuma sai Allah ya kaddara wayancan yaran ba su zaman towa komai wayannan su su kai da maka a duniya miye bai faru ba a duniya Allah ba abin da bai iya yi in kaga Allah bai yi abu to Allah bai ga dama bane kuma lokacin abin ne bai yi ba to Allah ya samu wani lafiya abin da muka fara zan to gaskiya Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kurakure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna muna tawassuli sunayen Allah alhayyu alqayyum bukatunmu na alkhairi Allah ya biya muna a ƙarshe jama'a a cikin kwamitin da muke da shi na marayu aiki na takan kama insha Allah a yanzu haka a dazu an samu ƙarin jika ɗari cikin asusun marayu insha Allah an samu ƙarin jika ɗari a cikin asusun marayu kana kuma eh da shirin ko? a ok ai sun yi lati da aka kamin a yanzu asusun marayu da ke da kwai ciki bangane bangane da ke wani kusan jika 700 da 42 da dala 60 jika 700 da dala 42 da dala 60 akwai wani bawon Allah da taimaka da tc bandur biyu da kuma a tamfa kwara guda 30 Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi Allah subhanahu wataala ya ƙara wa dukiya albarka kuma Allah ya taimake mu akan yin aikin alkhairi in Allah ya kaddara mu na insha Allah zuwa gobe za mu yi sanarwa lokacin da ya kamata a yi wannan abun insha Allah kuma bana za a yi haƙuri tafsiri bana za mu rage sai in Allah ya yarda muna fatan Allah ya gafarta muna wa bi hadal qadar kifaya wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wa assalamu alaikum wa rahmatullah